الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهدي bakwai ga watan rajab hijira 1447 wanda ya dace da 28 ga watan 12 shekara 2025 miladiya za mu ci gaba da karatu na tasrifi a littafin muhammad ibn malik rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da lamiyatul af'al da wannan shine darasi na talatin da ɗaya mun kwana a baiti na tis'in da tara mun ɗan shiga baiti na ɗari da kammala shi ba kuma sai lokaci za mu tashi kan rabinsa insha Allah to ibn malik yake cewa بمفعل الشرك مع غروب واسقط الرجع زر ثم مفعل تقدر وشركا بخلا وقبر ومن أرب وسل ربعها كذلك مهلك التثليث قد بذلا وكالصهيه الذي ليا عينه وعلا رأي توقف ولا تعد الذي نكله وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعل جعل ابن مالك رحمه الله تعالى a wannan baiti da kuma baitocin da suka gabata ya koro bayani akan masdari mimi da ismul zaman da ismul makan wanda kusan an yi bayani cewa ɓangare uku ne ɓangare na farko an faɗi masu fuska guda biyu ga ainul kalima waɗanda aka jiyo fataha da kuma kasara ga ainul kalima gare su sannan kuma ya zo yi bayani akan wato waɗanda aka jiyo fuska ɗaya wato gare su shine kasara wanda kansu mun ka tsaya. To za a tashi ga kashi na uku, su kuma waɗanda aka jiyo fuskoki har guda uku gare su. Wato an ji fataha, an ji bamma, an ji kasara gare su, su ba su da yawa. Kusan guda bakwai ne, amma shi guda biyar kawai ya kawo ana. e, to biyar ɗin nan da za a bata kowanne daga cikinsu ainul kalima ɗinsa za ka iya masa fataha ko bamma ko kasara saboda duka ukun an jiyo kamar yadda zai faɗa to shi ne summa maf'ila tikdir نعم yace summa maf'ilatin sannan ma'aunin maf'ila to summa din na adafi ce ga can da yace wasila ay wasil li maf'ilatin ka sadar da awon maf'ila ta yadda za ka narko shi ga fi'ilin ikidir daga ƙadara ya ƙadiru kenan ya ƙadiru ala wazni fa'ala ya fa'ilu to sai ka narko awon maf'ila ga masdari mimi ga sunan zamani da sunan makani sai ka ce al-maqadaratu sai ka yi wa ra'un fataha a dalun fataha al-maqadaratu shine iko sannan za ka yi mata kasara al-maqadiratu al-maqaduratu eh to duk fuskokin nan guda uku an ji sawa'un ga mazdari mimi kake nufin kawo shi ko sunan zamani ko sunan makani duka an jiyo uku din nan eh to shi yasa kadara ya kadiru sai ka ce makadaratan makadiratan makaduratan kaga mazdari kenan sannan za ka yi cewa makadaratu zaidin ko makadiratu zaidin ko makadiratu zaidin kana nufin makanu ƙuduratihi ko zamanu ƙuduratihi wannan duka masumu'i ne duk wanda ka yi ya halatta na farko kenan washuruƙan eh ikidir kaga ya kawo shi ne alal hikaya a matsayin fa'ilu amri to washruqan ka bayyana bi khala a daji eh dama nuskan akwai bi khala akwai nukhila mm, bi khala sai zama bi khala in kenan ko al khala'u kuma shine daji inda ba komai fili to ka bayyana bi khala ga wurin da yake wofintacce in ko mun ɗauka a waccan nuska washuru kan nukhila sai zan nukhila mabniyin ne lil majhul ma'ana an zaɓi waɗannan guda biyu an zaɓe su eh to washuru kan eh shi ma haka daga dai sharaka ne sharaka fulanun bi kaza to yashruqu to shi ne shi ma za ka iya narko masa sai ka ce almasharakatu eh wannan yana da ta'u wancan da mun kai baya da ta'u shi yake da fuska ɗaya ko almashriku walillahi almashriku yau to shi wajahi ɗaya gare shi dalin ɗinsa kawai kasara aka je shi mara ta'un amma wannan mai ta'un to shi musallasi ne akan ce almasharakatu akan ce almashirikatu akan ce almashuru wato eh duk za a faɗa duka za a faɗa duka dai yana bayani kan haske ko abin nan da sauransu sharakati shamsu ta shuruku babin nasara yansuru kenan na biyu kenan ko waƙabur haka waƙabur ka binne gawa eh waƙabur ka binne gawa shi ma daga ƙabara ne ya ƙaburu babin nasara yansuru kuma an jiyo an jiyo shi da babin daraba ya duribu ƙabara ya ƙabiru eh, shi fuska biyu gare mu zari'insa akan ce ya kaburu yau akan ce kuma ya kabiru shi ya kaburu babinsa nasara yansuru shi kuma ya kabiru babinsa baraba ya daribu to akan ce almakabaratu almakabiratu almakaburatu za a iya kawo shi ana nufin mazari rufe abu zai iya yiwa kuma a wurin da ake rufe gawa an gane sunan makani kenan za a kawo shi kuma ana nufin lokacin rufewar eh to ita makabarta kaga tana da fuskokin nan guda uku eh kowanne za ka iya kawowa wa min arabin sai na hudu shine min arabin daga araba ne min arabin ko akan ce ya arubu ka karuma ya karumu eh aruba afwan min arabin nan bai kawo shi a matsayin fi'ili ba min arabin to akan ce aruba madinsa kenan arubar rajulu ya arubu ma'ana tsara a riban ai aƙilan ya zama mai cikakken hankali to ana narko masa masdari da sunan zamani da sunan makani sai a ce alma'arabatu alma'aribatu alma'arubatu duka shi ma an jiyo hankali lokacin hankali da wurin hankalinsa e, to shi ne alma'araba ana nufin al'aƙalu hankali wanda yake kyakkyawa to shi ne ibn malik ya ce waɗannan hudun da aka ambata wasallif ka ukunta yin wasali ga ainul kalima ɗinsu arba'a hudu ɗinnan da aka ambata kowannensu to ainul kalima ka yi mata tasilisi ka yi fataha ka yi bamma ka yi kasara eh an jiyo to ga na biyar ɗinsu kaza haka lima halike ni tasilisu at tasilisu ukunta wancan da aka ambata ƙaribu zila hakika an watsa shi lima halikin ga mahaliku halaka ko? akan ce almahaliku ko almahalikatu almahalakatu almahalukatu eh duka za a iya za a iya abin nan ko eh to wannan shine zaka iya yin kasara zaka iya yin fataha zaka iya mi damma ko eh to shi ma an je wannan daga gare shi shi mahalakatu kenan shi mahalakatu kenan to wannan su ne guda biyar da shi ibn malik rahimahullahu ta'ala ya kawo akwai guda biyu da bai ambata ba wanda malamai suna ambatar su akwai fi'ilin abin nan akwai fi'ilin maisara almaisaratu to shi ma yana wannan babi akan ce almaisiratu akan ce almaisuratu fanaziratun ila maisira ila maisura to wannan shi yana ciki akwai zara na shuka ya shuka wani abu kenan to wurin da ake shuka ko shukan akan ce mazara atun eh? mazari atun mazuru atun to wannan su ne guda bakwai da aka jiyo daga larabawa wannan ukuntawa din ga ainul kalima eh, to saboda haka su babu babu laifi za a iya yi za a iya yin wannan ko mm. to wannan shine abin da wannan baitin ya kunsa to wannan su ne na'uka guda uku an gane yaboda ana bukatar ka haddace su da ma'abuta fuskoki guda biyu su aka fara bayani da ma'abuta fuska ɗaya kasara sai ma'abuta fuska uku shi ya kawo biyar wasu ƙara biyu shi kuma mai jami'ul amsali ya ƙara wasu shi ba biyu sun zama tara kenan sun zama tara kenan sun zama tara eh to za a iya samu koda cikinku ne ƙofa buɗe take eh to sai matsala ta gaba zai yi bayani akan mu'tallul aini bil ya'i mu'tallul aini bil ya'i wato fi'ili wanda yake da ainul kalima ɗinsa ya unce a baben fa'ala ya fa'ilu to shi zai yi bayani don bai yi bayaninsa ba a baya to sai ce wallazi aliya ainihu fi'ilin da yake ya'un ita ce ainu ɗinsa to kas sahihi wasu malamai sun ce ai ƙiyasinsa kamar sahihinsa wanda suka haɗu a ma'auni ɗaya to sai a yi ƙiyasinsa shi ma sai mu kalla a karatun da muka yi baya fi'ili mubari'i wanda ainihin kalima ɗinsa tana da kasara mi aka faɗa game da shi mi aka faɗa to sai mi ai ba iya wannan an ka faɗa ba aka yi bayani ba eh fa'ala ya fa'ilu mun faɗi abin da za a yi ga mazari mimi da ismul zaman da ismul makan an faɗa to me aka faɗa an faɗa cewa idan kana nufin mazdari sai ka yi fataha ga ainul kalima in kana nufin sunan zamani ko makani sai ka yi kasara ko mu yi wannan karatu ba ga daraba da mun ka zo eh madaraban aka ce in kana nufin mazdari madriban in kana nufin to to shi ne sai wasu malamai suka ce mu'tallul aini bil ya'i shi ma can za ka yi ƙiyasar sai can za ka jefa shi kamar ba'a asluhu baya ya biyu ko to in kana nufin mazari sai ka ce maba'an in kana nufin sunan zamani ko makani sai ka ce mabi'an asha ya ishu معاشا مصدري معيشا اسم الزمان to abinda su wasu malamai suka faɗa kenan wanda su ne jumhur daga cikin malamai na tasirifi kusan aljauhari a littafinsa a sihahu ya yi ishara zuwa ga wanda ya ce ra'ayi ne na aljumhuru sun ce duk wani fi'ili to irin wannan ne kamar da irin hukuncin da aka faɗa aka ce shi za a yi ga daraba ya duribu cewa in duk wani fi'ili a babin fa'ala kenan ya fa'ilu to in zaka narko masdarinsa to ainul kalima sai kai mata fataha in sunan zamani ne ko sunan makani sai kai mata mi sai kai mata kasara to amma shi sahibu jami'il amsali ya ce wannan magana akwai kuskure cikinta ya ce don in kai istiƙira'i ko ƙur'ani ka koma za ka ga abin da ke warware wannan yanzu kamar shi asha ɗin eh za mu ga ai ya zo a ƙur'ani an samu ma'ashan an samu ma'ishan waje allan nahara ma'asha kaga an same shi fa inna lahu kuma dukkaninsu sun zo ne a mazdari kakani an samu maf'alu an samu maf'ilu to ke da wacce ka'ida ta jumhuru akwai bi akwai rauni a kanta wasu kuma malamai suka ce a'a kana da zaɓi in ka gada ma ka yi fataha in ka gada ma ka yi kasara shi kenan an ta mukayyaro eh kowane kowane laka khiyarun kana da maka ce ma'ashan kana nufin mazari ko ismul zaman ko ismul makan kana da maka ce ma'ishan ko maba'an mabi'an duk kana da kana da kana da dama eh baka baka yi laifi ba an gane baka yi laifi ba ko ga fahimta mala ya karkata dan yana ya kawo shi bayan waɗanga shiwa ai bai ma gama ba ai bai ma gama kawo sabanin ballanta da aka ce a ibn malik ka bi shi a hankali eh akwai ra'ayi na gaba a ban da wannan shi wannan ai bai ma ambace shi ba shi muhayyarun bai kawo shi ba a littafi eh to wannan kenan to suna da yawa irin su'abal mata'a ya aibanta kaya to kana da daman su a wurin su ka ce ma'aban kana nufin aibantawa kuma kana da maka ce ma'iban kana nufin aibantawa kuma kana da damar ka ambace su ga ismul zaman ko ismul makan eh to kuma shi aljauhari wannan ya zaɓa na biyun nan asihahu a littafinsa Eh, shi ya ya karkata zuwa ga ga shi wannan ya ce saboda mi za mu ga kowane an samu Mm, to shi yasa hatta a zantukan larabawa ai to shi yasa kana da zaɓi kai kowanne ma'ashan ma'ishan kuma duka ana nufin mazari ba ismul zamani ko ismul makan ba kenan shi sai suka ce shi yayi nuni akan halacci shi yayi nuni akan halacci sai zamo kenan yami ya halatta ko Mm. to wa ala ra'ayin zance kuma na uku wanda shine na biyu ga ibnu malik wancan na uku bai ambace shi ba da munka na tsakiyar bai ambace shi ba na biyu wa ala ra'ayin to bisa kuma ga wani ra'ayi na wasu malamai tawakkaf suka ce a'a kai tawakkufi akan sama'i eh idan ka samu fi'ili sannan ainul kalima ɗinsa ya unci to sai ka duba mi larabawa suka yi fataha suka yi ka yi fataha kasara suka yi ka yi kasara shi kenan sai ka- ka tsayo a kan me a kan sama'i ko yawa kenan can da ƙur'ani ya ce waje allan nahara ma'asha to sai ka faɗi ma'ashan ɗin can da ya ce fa'in da lahu don ka sai ka sai ka faɗe shi ko to ka gani can da ya ce wa yas'alunaka anil mahidi hmm? to ka gani sai ka ambata Hmm. sai ka sai ka ambata can kuma da ya ce fa'tazilun nisaa fil mahidi kaga akwai bambanci al mahidi na farko haila shine wa yas'alunaka anil mahidi ai anil haidi ko damil haidi eh, hukuncin jinin suke tambaya a ita wannan aya amma fa a tazilin nisa a fil mahidi to wannan ismul makani ne ko ismul zamani eh, ba mazari ba ne eh? to shi yasa suka ce kawai ka bi nassi eh, shi kenan kawai ka dinga biyar sama'i in an yi fataha sai ka yi fataha ko in ba a yi ba yi kenan to sai aka ce akwai ishkali ga wannan kuma zancen naku saboda an ji wasu kalmomi kuma ba sa- ba a ji sama'in ba to su kuma nan ya za ka yi tunda an ce wai ka bi sama'i ko ba gaba tunda an ce tawakkaf kuma ya ce wala ta'adul ladhi nuqila kar ka tsallake abin da aka nakalto to inda babu naqaluha sai aka ce to kuma wannan ra'ayin naku ba karɓaɓɓe ba ne to sai shi mai jami'ul amsali ya ce inda babu naƙalu an yi saɓani amma shi abin da ya zaɓa ya zaɓi kasara eh inda laraba sun kai fataha kai fataha inda sun kai kasara inda babu sama'i to ya zaɓi kasara eh ga shi abin da baka ji ba ga kowanne ismul zaman mazari ismul makan eh to wannan shi yafi dacewa gaskiya bisa ga su a shi ra'ayin aljauhari ko masu cewa an baka zaɓi eh domin wannan babu babu tukka da walwala babu kwan gaba kwan baya mm. babu kwan gaba kwan baya to wannan shi ne sai baiti na gaba wa kasmi maf'ul ghairi zai salasati sug ai wa sug kanarko sunan mazdare a mazdare meme sunan zamani ko sunan makani to wasu kanar ko shi kasme maf'ulin kamar sunan maf'uli kamar awon ismul maf'ul wanda aiki ya fada a kansa amma fa ghairi zis salasati in ka samu fi'ilin da yake wani sulasi duk karatun da aka yi ana magana ne fa akan sulasi don shi ne zai maka hukun zai kawo maka hukuncin ruba'i humasi sulasi a baiti ɗaya su uku duk waɗancan auzanu da mun kai gaba ɗaya kakaf to ana magana sulasi ne ba a yi zancen ruba'i ba ba a yi zancen humasi ba ba a yi zancen sulasi ba to shi ne ce maka idan ka samu fi'ili ɗaya daga cikin uku ɗin nan misali ruba'i an gane awon da aka baka ya gaya mana awon ismul maf'ul nashi ko ba mu yi shi a baya ba to shi za ka ɗauka kuma ka kawo a matsayin masdari mimi ko ismul zamani ko ismul makan nashi babu bambanci ko ruba'in ko humasi ko sudasi duka nafsu shai shi bai da wata wahala kamar yadda a can awonsa bai ba da wahala ba a ismul fa'il nashi da ismul maf'ul nashi tunda can sai ya ce maka kasara ne kawai bambancinsu gama ƙablal akhiri ismul maka abin nan ismul fa'il sai aka ce kai kasara ko yawwa akarama sai ka ce mi mukurimun ismul fa'il ismul maf'ul ne sai kai fataha mukram to sai aka aje awon ismul fa'il sai aka ɗauko awon ismul maf'ul sai aka ce da can da zaka kawo shi a sunan maf'uli to kuma an baka dama ka kawo shi a masjari mimi da sunan zamani da sunan makani kamar yadda zaka ce a karama yukurimu mukuramun kana nufin mi wanda anka karrama to kuma zaka iya cewa mukuramun karramawat da ma'anar ikiraman ba ikiraman shine mazari ba to zaka iya cewa mukuramun kuma a matsayin ikirama zaka iya cewa mukuramun lokacin karrama mukuramu zaidin lokacin karrama shi mukuramu zaidin bagiran da za a karrama shi babu wahala a kharaja sai ka ce mi mukhrajun ismul maf'ul ko to haka shi ma sunan mazdari mimi mazdari mimi sunan zamani sunan makani adkhala hmm sai ka ce mi mudkhala ko to shi ba ya ma zuwa qur'ani rabbi adkhilni mudkhala sidiqin mukharaja su dai to kaga ai ism ismul makan ne anan ba ba ismul maf'ul bane eh ko ba mazdari ne ba ismul makan ne ba na Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya ma'ana makanu sirikin to wannan shine kaga shi bai da wata wahala to haka in ma fi'ilin humasi ne in talaka ismul maf'ul sai ka ce me mun talakun to haka zaka kawo a sunan mazdari mimi a mazdari mimi sunan makani sunan zamani mun talaku zaidin waqatu in tilaqihi ko makanu in tilaqihi to haka in sudasi ne istakharaja me ismul maf'ul lashi mustakharajun to shi ma a mazdari mimi abin da zaka faɗa ke sunan zamani shi ba abin da zaka faɗa ke da sai ka ce mustakharaju amrin mafita amru ko lokacin fita amru ko fita amru shi shi ya fi kowane sauki a baiti ɗaya kaga sulasi shi ke da wahala eh eh to shi ne wasu narko kasmi maf'uli kamar irin awon maf'uli ghairi zis amma fa wani ma'abuci harafi uku kaga ya shafi ruba'i ya shafi ya shafi duk wannan gairu zu salasati Mm. to me za ka narko masa lima lahu maf'alun ga abin da ake azama ma'aunin maf'alu au maf'ilu ko ma'aunin maf'ilu maf'alu kaga na mene na mazari ne mimi maf'ilu fa
na makani na makani ismul zaman da ismul makan yawwa ba su ake azama sulasi ba eh to wai su ma din zaka dauko na gairu salasati amma ga awin ismul maf'ul shi ma ka aza masa da na sunan zamani da na masdari da na sunan makani to shine ju'ila waɗanda an sanya su su biyu alɗin nan ta tasniya ce an sanya su su biyu ga sulasi maf'alu mazdari ne mimi fil asal ga sulasi maf'ilu sunan zamani ne ko makani ga sulasi kaga gare su aka sanya su yawwa to shine yace waɗannan abubuwa guda biyu da sunan zamani da sunan makani da mazari meme to kanar ko awon ismu maf'uli ga duk sunan da ya haura harafi uku yawwa ya kai hudu ya kai biyar ya kai shida sai ka bashi kenan karina ita za ta tantance maka wanne ne ake nufi ismul maf'uli ake nufi ko mazari meme ko sunan zamani ko sunan me ko sunan bagiri ko To, kama a wannan aya rabbi adkhilni mudkhala sidiqin. Ne, to karina na nuna cewa mudkhala din nan ismul makan ne. Saboda cewa adkhilni ka shigar da ni. To kuma dama ana shigar da mutum a wu- a- a- abin da yake wuri. Ba za a shigar da mutum ga iska ba. to karina ita za ta tattance maka. Eh, irin su rabbi anzilni munzalan mubarakan to suna nan da yawa eh to suna nan da yawa to shine dai kulasa abin da yake nufi da wannan baiti ma'ana abin da ake narkowa ga maf'alu shine masgari mimi da kuma maf'ilu shine sunan zamani ko makani waɗanda aka sanya su ga sulasi to ka narkoma ismul maf'uli awan ismul maf'uli da ainihin wato fi'ili wanda ya haura ma harufa uku eh ruba'i kuma sai su dasi to wannan babu ya zo ƙarshe dalil Mm. na'am maf'ila da maf'ala din nan na'am
nake an ibdali isma maf'ul din ibdali kamayya kamar shi- maimakon kai aiki da maf'ala da maf'ila mm.
ga mazgari da a, bagire da makani Mm.
lokacin Mm.
sai amani kawai da ismul maf'ul
ga suna ga fi'ili wanda yake ya haura sulasi ba eh eh to ai shi ba zai yi kaga a bashi awon maf'alu ba saboda duba da haruffansa ba su kai ah, na shi fi'ilin ba yauwa to shi yasa larabawa abinda zaka ce ba su narko masa wani sabon ma'auni ba an gane Ah, shi ruba'i kumasi sudasi eh kaga kamata ya a ce sun kawo masa wani sabo amma sai suka takaita iya ismul maf'ul ina dalili saboda bai da yawa bai bukatar sai an kawo mai sabo amma shi sulasi da yake yana da yawa a zantukansu to shi shi yake da bukatar ismul fa'il nashi daban ismul maf'uli nashi daban mazdari wanda ba mimi ba nashi daban mazdari mimi nashi daban sunan zamani da makani nashi to amma shi saboda wancan yahi yawa a fa'alu waɗanda suke na sulasi su suka fi yawa a zantukan larabawa haka masdaransu to amma suna in ya haura maharafi uku to za ka ga kaɗan ne to sunan eh, abin nan mazdari nashi mimi bai da yawa a zantukansu haka sunan zamani haka sunan makani to saboda haka bai da bukatan shi a kirkiro masa nashi, nashi ma'auni sai kawai aka wadatu da wancan to kaje hikima dama ya abu ya yawaita to sai su sama mai bagiri in kuma kaɗan ne ne to sai su laɓa shi ga wani abu sai a wuce wurin sai a wuce wurin a huta Eh. za a sha wahala Eh, to kaga wannan shi ne shi kaga iya baiti ɗaya karatun ya ƙare da ka haddace shi to ka ka haddace mazdari mimi na ruba'i humasi sulasi shikenan Eh, wancan ko kaga baituka ne da yawa Eh, baituka ne da yawa kaga an kakkasa su har so uku da waɗanda suke da fuska biyu da waɗanda suke da fuska ɗaya da waɗanda suke da fuskoki guda uku Eh, to in ka haddace su gaba ɗaya shi kenan duk fi'ilin da za a kawo ma in dai ka fahimci wannan babin da zuwa inda mun ka tsaya to za ka iya kawo masa mazari mimi ko sunan zamani ko sunan makani kowane irin fi'ili don ba wani fi'ili sama ga waɗanda da aka ambata a larabci babu in ka ka- ka kasa to akwai ƙa'idar da baka yi da ganewa ba sai ka sake komawa ka sake biyan ƙa'idodin ka fitar da su daki daki daki daki daki daki to kai da kanka wannan fi'ilin za ka sama masa mazuri suka ce a to ai yana layi kaza saboda haka ma'auni kaza za a bashi shi ne daɗin sarfu eh da zaran ka gane to shi kenan ba za a ɓace maka ba so da haka ko an kawo maka wata wasu kalmomi a fa'al baka taɓa jin su ba amma larabci ne to kana kallon su za ka iya ce to awo- awo kaza za a ba mazari na shi mimi ko sunan zamani ko sunan makani shikenan ya karatun ya kare eh to shi tasrifi gaskiya sai dai in ya haɗu da ragon ɗalibi eh amma yana da sauƙi matuƙa saboda formula yake baka ƙa'ida yake baka in ka kiyaye ta to kuna tare Mm, ba za ka ba za ka samu matsala ba Mm, to nahun shi ke da tafasilu da abubuwa da abubuwa da da yawa daban-daban eh da ƙare-ƙare to na za mu kwana insha Allah wani darasin sai a tashi babi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته